وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba sha bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna darasi na goma sha tara a cikin karatunmu na wani littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muke gabatarwa a nan masallaci na Usman bin Affan kofar gadon kaya Kano Najeriya insha Allah ta'ala yau za mu tashi babi na gaba shine babu al-ghusl babu al-ghusl babu al-ghusli malam yace rahimahullah qala al-muallif rahimahullah wa mujibuhu khuruj al-maniyyi daf'an biladhatin لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده وتغيب خشفة أصلية أو خشف خشفة أصلية في فرج أصلي وتغييب خشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دهرا ولو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا وما لوث ما وما لوثه ويتوضأ هو يتوضأ ويحصي على رأسه ثلاثة ترويه ترويه ويغم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بساعة فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأه ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ wannan shine bayanan da malam ya kawo dangane da abin da ya shafi wanka a shari'a bari mu ji me ci babul ghusl wannan babi ne da ke magana akan wanka wa mujibuhu abin da yake wajabta wanka khurujul mani daf'an fitowar maniyi da ingiza mana ya fito yana angizar junan shi don shi maniyi dama yana fitowa ne da haka da ƙarfi yake fita ya ce bilazzatin da jin daɗi na sha'awa labiduni hima banda maniyin da ya fito ba da ingiza ba banda maniyin da ya fito ba da jin daɗi ba waɗannan maniyi ko da sun fito to ba a yi musu wanka za mu yi bayani min gairi na'imin sannan kuma maniyin da ya fito daga mutumin da yake ba ta bacci yake yi ba yana farke ko ya sha wahala ko tsananin murna ko dai wani yanayi ya fadda mani ba a wanka da wannan mani wa inin taƙala wa lam yakhruj iktasala lahu idan mani ya fito daga wato gadon bayan mutum ko tsatson shi kamar ka ji alamar ya fito amma kuma bai karasa fitowa waje ba shine walam ya to dalle dai akwai wanka a kanka ka ji tabbas ya fito amma watakila ko ciwon gaba ko wani abu ya sa bai tsirto ya fito waje ba amma dai ka ji alamar ya fita amma kuma bai ɗigo ba kamar mutumin da yake da ciwon tsagiya baya iya yin fitsari kai tsaye zai ji alamar fitsarin gashi ya taho amma ba zai iya fita ba to shi wannan za a yi wanka amma nan akwai sabanin malamai za mu yi bayani a kan insha Allah fa in kharaja ba'dahu lam yu'idhu idan mani ya fito bayan mutum ya yi wanka sai kuma mani sai ya fito to baya maimaita wanka wannan ana yawan tambaya mutum ya yi wankan janaba ya fita kuma sai mani ya biyo ya karasa fitowa ba a maimaita wankan ya ce wata ribu hashafatin asliyatin fi farjin asli wannan abu na biyu da yake wajabta yin wanka kenan a shari'a yayin da namiji ya sadu da mace hashafa ɗansa shine gaban shi yankan kaciya shine hashafa ya ɓuya iya yankan kaciyan ba gaban shi gaba ɗaya ba fi farjin a farji asli asali mana a asalin farjin mace to wannan wanka ya wajaba a gare shi za mu zo mai bayani me yake nufi da farjin asali ƙubulan kana auduguran kuma ta gaba ne ko ta baya sai ya yi wanka walau min bahimatin ko da kwa dabba ya je ya sadu da ita in dai mutum ya sadu da ita hashafarsa ta ɓuya a cikin farjin dabba to sai ya yi wanka au mayitin ko ma mushen ko kuma wato mataccen mutum ko matacciyar mace ya je ya samu gawa ya je ya kwanta da ita inda hashafarsa ta ɓuya to sai ya yi wanka wa islamu kafirin wannan abu na uku kenan da yake wajabta wanka idan kafiri ya musulunta idan kafiri ya musulunta shi ma wannan akwai maganganun malamai za mu tattauna kai wa aidun kafiri in ya wa mautun kai in kafiri ya musulunta zai yi wanka in zai shiga musulunci haka mutuwa lalle wannan abu na hudu ne na wajabta wanka in dai mutum ya mutu to sai an masa wanka wa haidun da jinin al'ada na mata shine na biyar shi ma yana wajabta wanka wa nifasun da jinin haihuwa lawila datun ariyatun an damin amma kuma banda haihuwar da aka yi ta ba jini macen da ta zo ta haifi ɗa jariri ta bulluko shi ko jini babu to ba za ta yi wankan nifasi ba wa mallazima hulguslu duk wanda wanka ya zama dole a kansa in dai ya yi wani abin da dole sai ya yi wanka haruma alaihi qira'atul qur'ani to haram ne gare shi ya karanta alqur'ani wa ya'buru almasjida li hajatin amma ya halatta ya ketara shine ya aburu ya ketara masallaci saboda biyan bukata koda yana cikin janaba koda mace tana cikin al'ada za ta iya tsallakawa ta ketara masallaci wala yalbasu fihi bighairi wudu'in ba a zama a cikin masallaci a irin wannan yanayi ba tare da wato alwala ba idan har bukata ta kama zai zauna a masallacin to ko da yana jarabar sai yayi alwala dan ya rage karfinta wa man gassala mayyitan duk wanda ya wanke mamaci aw afaqa min jununin ko ya farka daga hauka da mahaukaci ne shi yanzu ya afaka sai ya dawo mai hankali aw igma'in ko borin gada ko farfadiya ko suma bila hulmin ba tare da mafarki ba sunna lahul guslu to wannan an sunnanta masa shi ma sai yayi wanka wal guslul kamilu cikakken wanka a shari'a an yanwiya shine mutum ya niyya in yazo yin wankan sun mai miya sannan ya yi bismillah wa yagsila kaffaihi salatan ya wanke tafukan hannun shi sau uku wa ma lawwazahu da kuma abinda ya ɓata masa jikinsa na maniyin da ya fito daga farjinsa ya taɓa jikinsa to shi ma zai wanke shi da abin da yake kewaye wa ya tawadda'u sannan kuma zai alwala wa yahzi ala ra'sihi thalatha a turawihi ma'ana mutum zai watsa a kansa ruwa sau uku turawihi wanda watsa ruwa sau uku nan zai kosar da kan ya zama kan kan ya samu ruwa sosai ya wadatar da shi wa ya umma badanahu ghaslan salatan zai game jikinsa da wanka sau uku wa yadlukuhu kuma zai yi abin da ake cewa wato addalku ya cuccuɗa kenan ya tabbatar ba shafa ya yi ba wanki ya yi shine addalku wa ya taya mana sannan kuma zai rinka kula da dama dama dama a duk wankansa wa yagsila qadamaihi makanan akhara kuma zai wanke digadigansa ko kuma kafafuwansa amma ya canja wuri idan a nan kai wanka to ƙarshen wankan ana so ka wanke kafafuwanka sai ka ɗan matsa gefe haka ka bar wurin da ka wanke najasar sai ka koma gefe sai ka wanke kafafuwan wal mujzi'u wannan shine alkamilu as-sifatul kamila na wanka to akwai kuma sifar da in an yi dai ta wadatar ko da bata cika ba an yanwiya wa yusammiya mutum ya niyya ya ambaci Allah wa ya umma badanahu bil ghusli marratan ya wanke jikinsa gaba daya amma wanki daya bi daya kawai wa ya tawadda'u ya yi alwala bi muddin da mudi daya kawai cikin tafin hannun matsakaicin mutum tafin hannunsa guda biyu shine mudu daya shi ake so a alwala sai ka gwada a famfonka in ka zo yin alwala iya wannan kake yi ko kuna wuce haka sai ka gwada butarka mudu ɗaya ne wa yaktasilu bi sa'in kuma ana so mutum yayi wanka da sa'i guda ma'ana ana nufin cikin kwanan sha kenan shine mudi hudu shine sa'i ɗaya fa in asbaga bi aqalla malam yace idan mutum ya kyautata wankan da ruwan da bai kai haka ba aunawa bi ghuslihi hadasaini ko kuma yayi niyya a wankansa zai wanke hadasi guda biyu wankan haila da wankan janaba wannan babu laifi ya halatta ya haɗa niyya biyu ya wanka ɗaya ajza'ahu hakan ya masa wa yusannu li junubin an sunnanta wa wanda yake da janaba a ghaslu farjihi ya wanke gabansa waludu'u kuma an su wannan sunna ne a yi alwala li'aklin in mutum ya ci abinci in zai tashi ya sake alwala ma'ana wannan alwalar ta cin abinci ne wa naumin haka in mutum ya bacci ya tashi wa umu'awadatu wata'in haka wanda zai dada komawa ya sadu da iyalin shi ana so a yi alwala a a tsakani wannan shine fassarar baki da baki abinda malamin ya gaya mana kafin nan abin da ake nufi da wanka shine jama'a zuba wa jiki ruwa sayalanul ma'i ala shay'i mutlaqan ka ɗebi ruwa ka watsa a wani abu shine al-ghuslu idan an ce babul ghusl babin zuba ruwa akan wani abu a shari'a kuma shine ka isar da ruwa a dukkan gaɓoɓin jikinka biniyatin da wata niyya maksusa keɓantacciya ko bi niyyati istibahati sala da niyyar wannan wankan ya halatta maka kai sallah ma'addarki tare da cicciɗa jikinka wanka kala-kala ne idan kun fahimce ni anan in an ce wanka duk jiki ake wankewa kenan gaba ɗaya ko ina da ko ina da duk wanda ya zo wanka sai ya wanke wani wuri bai wanke wani wuri ba in dai ba ciwo ne ba a jikinsa ko wata gyambo wanda in ya sa ruwa a jikin zai iya cutuwa ba to wankansa bai yi ba da haka lalle shi wanka shine a game jiki gaba ɗaya da da ruwa complete cut a bar wani guri da ba a zuba ba a kala kala ne wanka ko dai wankan ya zama wajibi a shari'a akwai wanka na sunna akwai wanka na mustahabbi wankan wajibi shine wankan janaba dole wankan haila dole wankan jinin haihuwa dole biyu ya shafi mata ne ɗaya ya shafi maza wannan su ne wanka na wajibi a shari'a gaba ɗaya wanka kala uku ne to sai dai na kuma mamaci wanda in ya mutu to shi kuma wannan sai bayan mutu mutane ne za su yi masa a nan abin da ake nufi idan mamacin ku ya mutu ba ku yi masa wanka ba kuma ba shahidi ba ne ba to kun saba wa Allah kuma an bari ya tafi bai yi abin da yake ba a yi masa abin da yake wajibi ba akwai wanka na sunna kamar wankan juma'a a bisa sabanin malamai da wasu suna ganin cewa wankan wajibi ne wata rana sayyidina usman ibn affan ya makara a sallar juma'a sayyidina umar ibn al-khattab shine yake hudubar juma'a sai can ya gano sayyidina usman a ƙarshe sai ya ce da shi yaya baka zo masallaci da wuri ba ya ba shi uzuri ya ce ai wallahi daga wuri kaza ma yake ko wanka ma bai ba ya ce kuma baka ma yi wanka ba to wasu suka ce tun da umar ya masa magana to kenan dole ne wankan wasu kuma suka ce tun da bai yi wanka ba ya taho to wannan yana nuna kenan wankan juma'an ba dole ba ne wannan dai wani babi ne na in mun zo babin kusur yawmul juma'ati za mu zo mu magana akan insha Allah wankan idi guda biyu sunna ne ramar sallah da babbar sallah wankan ihrami da aikin hajji wanda duk zai daura ihrami zai aikin hajji ko umra shi ma dai sunna ne sannan a wankan mamaci a malikiya shi a wannan mazhabar hanabila ne sun tafi akan dole ne amma a malikiya wankan mamaci sunna ne amma su ma a malikiyan almu'tamadu annahu wajibun abin dogaro in dai mamaci ya mutu to dole ne a yi masa wanka to wanne ne wanka na mustahabbi kuma kamar wankan da mutum zai in zai yi dawafi ko wankan da mutum zai yi zai sa yi tsakanin safa da marwa da kuma wankan da mutum zai yi in ya wanke mamaci duk musabi ne wannan a bisa kauli daga cikin aqwalul ulama in ka wanke mamaci zaka je ka maimaita wanka kai ka wanke jikinka a malikiya akwai kaulin da suke cewa wankan shiga musulunci ma mustahabbi ne maimakon wajibi can da wani malami cikin malamai ya faɗa sai dai kafirin da ya musulunta da janaba a jikinsa ko da haila a jikinta to wannan wankan sai zama wajibi wasu daga cikin malaman malikiya sun tafi akan wankan wanda ba, ba, ba musulmi ba in ya shiga musulunci ba dole ba ne kuma wannan ra'ayin nasu na malikiya yana da ƙarfi kwarai da gaske tunda an samu wasu da yawa su musuluntan ba a wadabta musu wanka ba idan za a shiga makka ko madina ana yin wanka in an samu dama shiga makka wankan shiga makka wankan shiga madina duk wannan yana cikin littafin fiqh malamai sun yi bayani wanka ne wanda yake na mustahabbi sannan a in kun fahimci wannan kenan shari'a ta raba mana wankan kashi kashi guda uku akwai na wajibi akwai na sunna akwai kuma na farilla to yanzu muna magana akan wankan dole ne wankan farilla shi yana da wajibabbun abubuwa da ya kamata a kula da su dole ne shi wankan dole wankan na dole kuma akwai abubuwa na dole a cikin sa ayi akwai niyya akwai gama jiki da ruwa gaba daya duk wanda ya wanka bai yi niyya ba ba shi da wanka kamar yanzu kawai ka je ka tsunduma a kududdufi ka fito ka ce wai kai wankan da na ba a in dai ba niyya bai yi ba da ka dole sai an kudurta niyya in za a yi wanka in dai na shari'a ne wanka na janaba ne kuma dole sai an game jiki da ruwa gaba daya shine ta'amimul jasadi bil ma'i abu na uku shine addalku din nan dalku jami'ul jasadi cuccuɗa duk jiki ana maimaita cuccuɗawa kun san in mutum ya shiga shawa ta ruwa ya karkaɗa kansa kawai ya jujjuya jikinsa ya fito za a ce ya yi wanka amma a shari'a bai yi wanka ba in dai bai cuccuɗa ba da haka dole ne in mutum ya zo wanka sai ya cuccuɗa ya tattaɓa jikin ko ina da ko ina inda hannunsa zai iya kaiwa sannan akwai jerantawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sannan kuma dole ne wanke cicciɗa gashin kai ko na gemu in akwai shi da yawa dole ne mutum bai zai zo yi wanka ba bai cicciɗa kansa ba dan zai iya yiwa ruwan bai iya ratsa kansa ga baki ɗaya ba waɗannan abubuwa abubuwa ne na dole abubuwa ne na tilas sai an kula da su idan an zo za a yi wanka in kuma ba a kula da su ba to kuma wankan fa bai yi ba a kula da wannan sannan akwai sunnoni abubuwan da yake sunna ne a wanka abu guda hudu ne na farko wanke hannaye zuwa wuyan hannu ghaslu lidaini ila kuwai in a wanka ne ka wanke wannan hannun zuwa wuyan hannu kafin ka shigar da su kaskon wankan kafin ka shigar da su bokitin kana shiga ban daki abinda zaka fara yi na sunna ka wanke hannayenka guda biyu wataƙila akwai datti wataƙila akwai kazanta wataƙila akwai kaza akwai kaza abu na biyu ana kuskuren baki har a wanka sunna ne shaƙa ruwa da facewa sunna ne shafar kunnuwa duka wannan sunna ne duk waɗannan sunnoni ne a wanka akwai mustahabi ma abubuwan da an so musulmi idan zai yi wanka na shari'a ya kula da su na farko duk mutumin da zai wankan shari'a na janaba misali to mustahabi ne ya fara kawar da najasar da ke jikinsa ya yi tsarki kenan ko ya wanke gabansa ko ya wanke inda yake ganin najasar nan ta fallatsa wannan mustahabi ne in ba ka yi haka ba ka haɗe shi a cikin wankan gaba ɗaya ya yi tunda in ka zo wanka za ka wanke ko ina ne sannan mustahabi ne mutum ya yi alwala ya cika gaban alwala da wankewa har zuwa ƙafafuwansa amma ƙafa mutum yana da dama a shari'a ya jinkirta wanke kafa sai ya gama wankan shi idan mutum ya zo yin wanka na shari'a wankan janaba wankan dole ko namiji ko mace kafafuwa ana iya jinkirta wanke sai an gama wanka tas ka zo zaka fita sai ka wanke su wanke na musamman wannan mustahabbi ne in kuka haɗe ka wanke daga sama kai yau ƙasa har da kafa babu laifi sannan ina cikin mustahabbi ka faro daga sama ka yi ƙasa kada mutum ya zo wanka ya fara wanko ƙafafuwansa sai kuma ya sama a'a ya faro daga sama sai ya gangaro sai ya ƙasa wankan ma ya fi daɗi ya fara daga kansa sai hannayensa sannan kuma sai gadon baya sannan sai cikinsa har ya kammala wanka gaba ɗaya sannan ana wanke kai sau uku idan an zo wankan janaba shi ma mustahabbi ne a sa ruwa a wanke sau uku wannan duk a malikiya nake muku bayani a mazhabar malikiya kamar yadda muka karanta duk a cikin littafin fiqh a cikin wanka malamai suka ce ba abin da ake so a maimaita wanke shi sau uku irin kai a wanka kai ne ake so a cuɗa shi sau nawa sau uku sai kuma gaban alwala in mutum ya so shi ma mustahabi ne amma cikinka gadon bayanka ba sai mutum ya yi sau uku uku ba wannan a malikiya haka malamai suka tafi kuma shi yasa ya ce ko a can ya ce maka sifatul al'ijiza sifar in kai wanka ta wadata shine ka ta wadatar shine ka gama jikinka da ruwa ibn rushd ya faɗa ya ce wa ma yuradu min al-ghusli al-i'aba abinda fa ake nufi da wanka a shari'a jama'a shine al-i'aba a gama jiki da ruwa gaba ɗaya a tabbatar ruwa ya taba ko ina an wanke abu na biyar shi mustahabi farawa da dama dama wannan duk a malikiya ne ya dan sha bamban da abin da muka karanta a cikin littafin sannan kuma yin bismillah kafin a shiga ban daki mustahabi ne ka yi bismillah kafin ka cire al'aurarka a waje kafin ka shiga ban daki sannan kuma karanta amfani da ruwa shi ma mustahabi ne sannan kuma samun guri mai tsarki in za ka yi wankan ka ji cikin najasa kuma ka shiga za ka yi wanka sannan gaya wa zuciyarka niyya a lokacin da kake wanke duk gaban jikinka ka rinka jin a ranka cewa wankan addini kake yi abu na goma yana cikin mustahabbi shine ai shiru idan ana wanka ba a so a rinka yin surutu ana magana an so ai shiru amma larura ko aka yi sallama ko yaro zai halaka ko za a ɗauki wani abu ko ana gaggawa wani abu a larura aka yi ce abu da wuri kaza a ɗauki kaza idan kana wanka amma in ana tsuguno haramun ne mutumin da yake bayan gida ko yake kan bawali yake tsuguno yana magana haram ne wannan kai ɗaya Allah yana yin azaba ga mutumin da yana tsuguno yana magana in ta kama sai dai kai gyaran murya amma a wanka wannan ya sha bambam an samu wata rana annabi yayi magana yana wanka alayhi salatu wassalam to amma shi ma dai abinda malaman fiqh suke cewa an so mutum ya shiru baya cikin kamala mutum yana wanka yana surutu akwai abubuwan da ba a so a wanka na farko yawaita zuba ruwa ai tabar na ruwa mutum shiga karkashin shaya ya tabanka ruwa kaga mutum ya cika bafon nan na wanka wannan ba a so makruhi ne da kuma akasa aiki a tankis fil amal me akasawa mutum ya faro da hagun sai ya koma dama ko ya faro daga kafa ya yi sama a tankis kenan wannan ba a so makaruhi ne a wanka sannan gangan jiki maimaita wanke gangan jiki in dai ba kai ba kuma ba gaban alwala ba mutum ya maimaita ya sau uku kamar gadon bayansa sai ya wanke sau uku cikinsa sai ya wanke sau cinya wannan shi ma makaruhi ne kamar da malaman malikiya suka faɗa sai dai in ka watsa na farko ruwan ka tabbatar bai kai ba to wannan kuma kana da dama ka maimaita wannan ke sannan mutum yana yin an ce makaruhi ne ya yi wanka tsirara zigidar kamar ya mutum zai shiga ban ɗakinsa ko da daga shi sai shi malaman fikihu suka ce Allah mai kunya ne bawan Allah mumini ma mai kunya ne ko da ba wanda yake ganin ka Allah yana ganin ka to ka ɗan sakaya da yawa daga cikin magabata ba sa iya yin wanka tsirara zigidar ba sa iya yi mutum sai dai ya ɗauki wani abu ko wani tawul ko wani yadi mai ɗan laushi sai ya ɗaura sai ya wanke jikinsa ya bid sosan da sabulin yana cusawa ta ciki ko kuma mutum ya yi wanka da gajeren wando ko ya yi wanka da zane ko ya yi wanka da wani kyalle amma mutum ya yi tsirara zikitar ya shiga ban ɗaki yadda aka saba ana yi wannan makaruhi ne kamar yadda malamai suka yi bayani a cikin magabata malam akwai wanda ya ce tun da yake tun da ya hankalta ba a yarinta ba tun da ya ga ya hankalta bai taba ganin al'aurarsa ba ya sa ido ya kalli al'aurarsa bai taba yi akwai wanda ya ce tun da ya yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun nan nasa hannunsa na dama bai taba taba al'aurarsa ko asusa ko na Imam Ahmad ibn Hanbal an faɗa cewa baya wanka tsirara akwai wanduna da ake saya ko ka sa a dinka ma yadi mai shafar-shafar sai ka ajiye shi a banɗakin ka in za ka yi wanka sai ka sace ka wanke jikinka da sauransu idan ka gama sai ka ɗaura tawul ko ka ɗaura mayafi sai ka cire shi ka rataye shi wai suna jin kunyar Allah ba za su iya yin tsirara amin ya rabu haka kwanciya bacci kyanta mutum ya dan sakaya ya dan lullube jikinsa da wani abu ba wai mutum dai yana gadara yana cikin ɗakinsa ba ya zikitar da kwanta wato akwai wasu abubuwa da za ka ga sai ka ga kamar dai babu kamala haka a ciki yanzu wani ya irin wannan yana kwance a gida yana kwance wani ya ce wai shi baya iya kwanciya wai bai iya kwanciya da sutura a jikinsa kullum sai ya yi tinki zigidir haka yake zuba ya kwanta tsautsayi wani bawan Allah barayi suka shiga masa gida yana ta bacci bai sani ba har sun farke kofar suka zo suka tashe shi yana kwance tashi mutumin banza ɗauki rigar ka kasa ka aka suka gaya masa suka zazzage shi kana kana kwance tsirara ya ta neman wando bai samu bai nemi zanin matarsa ya je rata ya dan saka daga nan aka fara harkar da za a yi kaga ba daɗi ko mutum ya zo ya kunna wuta su ji dirshi kaɗai ai da kunya so irin wannan abubuwa yana da kyau a kula da su yana cikin abubuwa dai da za su dan ƙara mutum ya ji dai nauyin ubangiji ta baraka wa ta'ala ina fata ana fahimta ko kuma mutum ya je kama wanka inda mutane zai gani kamar yanzu masu zuwa suna wanka a ruwa mutum zai shiga kogi ya wanka ya tsirara da gidan ko ya tashi miƙe yana wanke jikinsa da sabulu wani yana hango shi wannan ƙauyanci ne da rashin wayewa za ka iya wanka a kogi za ka iya masa da jiran wando ko sa wandonka me a cikin dan kayi wanka da wandonka a jikinka ka sa hannu ka diddirje ba dai kawai wankewa ba ne to amma za ka ga mutane Allah ya sauke mutum sai ya zo ya tsirara a kogi ko a wurin linkaya na ruwa ko na makamanci wannan ko irin swimming pool da ake shiga kowa yana shiga da abin nan wani sai ya tsirara da gidir ya tsanda mai shiga saboda bai da tarbiyya ina fata ana fahimta to wannan haramun ne idan mutum ya yi da niyyar ma ya buɗe al'aurar a gani haramun ne wani ya ga al'auran wani kuma haramun ne shi ya buɗe al'aurarsa wani ya gani ina fata ana fahimta tsayi a abubuwan da suke a malikiya abubuwan da suke sa a yi wanka da zarar jinin al'ada ya yanke ko jinin haihuwa ya yanke duka za mu zo babinsu me jinin al'ada ya sibobinsa yaushe ake wanka yaushe ne ne kaza me bambancin da jinin rashin lafiya jinin haihuwa ya sibobinsa ya kwanakinsa ya waye da duk wannan insha Allah da rai lafiya zamu haka musulunci in mutum zai shiga musulunci haka kuma an haihu ba ɗa a malikiya kun ga a can malam ya gaya mana banda haihuwa ba jini sorry ba haihuwa ba ɗa ba banda haihuwa ba jini amma a malikiya ko an haihu ba jini sai an yi wanka su kuma a hanabila wannan littafin da muke karantawa idan mace ta haihu babu jini ba dole ta yi wanka ba da sauransu waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske mu ainihin wato mu fahimce su kuma mu gane su to bari mu zo kafin mu yi tafsiri mu ji abin da malamin ya faɗa malam ya ce babin da ke magana akan wanka alghusl bayan ya gama magana akan tsarki da alwala sai kuma yazo yake magana akan babban tsarki shine wanka kenan alhadasul asghar alwala alhadasul akbar shike tabbatar da wanka akwai alghaslu bi fathi alghain alghaslu wannan masdari ne na ghasala ash-shay'a yaghsiluhu ghaslan haka ake fada akwai alghuslu ina so ku gane kalmar akwai al-ghuslu bi dammil ghain wannan ismu masdar ne igtasala igtisalan wa ghuslan wannan nabi kenan akwai kuma al-ghuslu al-ghuslu bi kasril ghain duka ana faɗa wannan kuma wani abu ne da ake amfani da shi kamar sabulu ko abin da ake wanke jiki ana tsarkake jiki da shi ana hadawa da ruwa kamar magarya ana iya ce da ita al-ghuslu da sauransu duk dai wani munazzafat almunazzifat abubuwan da ake amfani da su ko omo ko haifo ko me ana ce da shi alghislu a larabci duk abin da ake amfani da shi don a samu tsarki a samu abin da sauransu a shari'ar musulunci ka game jikinka da ruwa gaba ɗaya a wata sifa keɓantacciya ambatacciya da kuma lokaci ayyananne shine wanka malam ya ce abin da yake wajabta wanka خروج المني دفعا fitar mani a daf an an ce daf da an giza haka mani yake fita zir zir ba yana fita ne kamar fitsari ba a nan malam ya gaya mana abubuwa guda shida su suke sa mutum musulmi ya yi wanka amma fa a dunkule ne bayan su akwai wasu fitar mani ya yi bayani saduwa da mace ba saduwar kaɗai ba ƙuyan hashafa kawai iya gaban mutum yankan kaciyarsa haila nifasi musulunta kafiri da mutuwa su ne abinda mai littafin ne kawo gaba daya um, shi mani ana yin wanka ne in ya fita ta gaba sawa'un maniyin nan idan ya fita na namiji ne ko na mace ina so yan uwa su gane cewa fitar maniyin shine yake wajabta wanka amma ba yana nufin maniyi kuma na jisa ba wannan wani kes ne wata matsala ce da ya kamata a tattauna a bayani a kanta malamai sun sabani shin maniyi na jisa ne ko ma na jisa ba wasu ka ce a najasa ne mana da za a ce ma maniyi ɗahiri ne da yawa mutane sun tafi akan maniyi najasa in mani ya taba ka sai ka wanke in mani ya fita sai ka yi wanka to ku gane yin wankan yin wankan ne wajibi amma ba wai yin wankan ya nuna shi mani najasa ba dalilai sun zo kamar haka malamai suka ce a cikin nailul autar ya yi bayani akan wannan da yawa da sabanin malamai da yawa amma zan takaice mana maganganun malamai suka ce wanda suka ce ba najasa ba ne suka ce ai ba daidai bane a ce mani najisa ne yanzu Allah ya halicci dan adam da najisa Allah fa ya ce fa mun halicci mutum ne min ma'il mahi iya abinda Allah ya ce masa wulakantaccen ruwa wanda baya da daraja shi ma abinda ake nufi in ya taba jikinka zaka kyamace shi amma a ce asalin dan adam najasa kai bai kamata ba suka ce ba najisa bane amma in ya fita za a yi wanka wannan kuma ta'abbudi ne ibada ce kun fahimci wannan jayyid suka ce ya zo a hadisi wata rana manzo Allah yana faɗa ya halatta idan mani ya zo a jikin mutum ya taɓa rigar shi rigarsa ko ya kankare shi ko ya katse shi ko ya wanke shi in najasa ne ya za a ce a karba kumulla in kashi ne ko fitsari a ce ka kankare a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce maniyi fa kamar yawu ne da majina maniyi fa kamar yawu ne da majina tabbas yawu abin ki ne kazanta ne amma yanzu dan mutum ya tofa yawu a rigarsa sai a ce ba zai sallah da ita ba wani ya zo gidan na aisha wata rana ya kwanta ya yi bacci har ya yi mafarki sai ya makara ya zo yana wanke kayansa yana kaza yana kaza sai ta ce masa ai ba wani abu bane mani idan ya taba rigar ka a ba sai ka wanke ba in ka kankare shi ma yayi in ka bari ya bushe ma ka murtsuke shi ma yayi ta ce na sha zuwa in katse shi a rigar annabi Allahu akbar da aka zancen da ya fi inganci akwai rubuce-rubucen malamai da yawa shi ma za mu zo babi mai zaman kansa a cikin wannan littafin insha Allah maniyi ba najasa ba amma in ya fita sai an wanke jiki ga baki ɗaya kuna tare da ni ko to sai ya ce bilazzatin kaga kullum malaman nan sun yi magana akwai manufa fitar maniyi da jin daɗi shine yake wajabta wanka saboda in dai da jin daɗi ne to shi ne yake fita dafa da ingiza duk wanda wannan ya same shi to sai ya wanka saboda manzo Allah ya ce a hadisi idza fadhakhta al-ma'a faghtasil hadisi Imam Ahmad wana idan ruwa ka fitar da ruwa da ƙarfi daga gabanka ana nufin ruwan mani to ka je kai wanka mala ya ce labidunihima kamar misali idan mani ya fito ba da jin daɗi ba ba za a yi wanka ba kamar yaya mani yana fita ba da jin daɗi ba kwarai duka in mutum ya ci duka wani lokacin sai fi da mani an samu wannan to kaga yanzu wanda aka dake shi yafi da mani kaje ga duka ga wanka kuma ko wani yanayi yasa ya fita wannan la yujibul iktisal kawai dai abin da ya yi wajabta gare shi ya alwala wani ya hau doki in yi girgiza shi hawa doki akan doki in ya sauka sai fidda mani akwai mutane masu wannan duk wanda ya hau doki don ya sako a kan doki ya girgiza shi ya fidda mani da zai wanka ba wani in ya tsorita aka tsorita shi ya firgita sai ji kamar ya fidda fitsari mani ya fitar shi ma ba zai wanka ba da haka a nan gurin malam da ya ce biladdatin kalmar tana da manufa wanda icire mani mani ya fita gare shi da jin daɗi kuma dole ne ya zama dafa ɗin zut zut haka yake fita yana in gidan zuwa ina fata na fahimta min gairi na'imin shine ƙara mana bayani ba da ba ta bacci ba ko watakila mutum ya tsorata ko ya hau kan wani abu ko ya faɗo ko an dake shi ko ya an azabtar da shi min gaira na'imin ba a bacci ba amma duk wanda ya kwanta bacci in ya fidda mani to zai wanka saboda me ai yana bacci ne yanzu mu iya hukunci mu ce da jin daɗi ko ba da jin daɗi ba ai shi ma bai san me ya faru ba da haka in dai bacci ne to yana cikin baccin zai iya jin daɗin ba lalle ya ji ba ko a mafarki ko bai ji ba sai ya yi wanka shi yasa malamai suka ce duk wanda ya farka daga bacci sai ya gama ni a jikin rigarsa waje ba alaihi littisal kawai ya shiga je wankan janaba don ko ya yi mafarki ne ko da ku bai san ya yi mafarki ɗin ba to mutumin da ya tashi sai ya gama ni da rana ya gama ni da rana a rigarsa shi kuma bai iya tuna yaushe ya mafarki ba ya zai yi to sai a ce malaman fikir sai suka ce ya duba wani bacci ne ya yi na ƙarshe amma yanzu kana kasuwa can bayan la'asar karfe biyar ko wani ka je duba rigar kawai sai kaga alamar mani a jikin rigar ko wandonka ka kasa tuna to kai ko yaushe kai abin nan sai a ce to kai bacci bayan asuba eh kai to ba mamaki baccin da kai bayan asubahi ne kai mafarki ka da mani da ka duk sallolin da kai a zahar da asar duk ba su yi ba sai ka yi wanka ka sake rama wannan sallolin idan kuma ka ce ai ba kai bacci bayan asuba ba kai fara banka da bacci tun da ka tashi karfe hudu kai kiyamun lailin ka taho masallaci daga nan to sai a ce da kai ai asubahin da kai ma ba ta yi ba dan ku kayi sallah da janaba a jikinka da haka za ka sake sallah za ka yi wanka ka sake asubahi ka sake azahar ka sake la'asar idan ku tsautsayi ya ɗebe ka sai bayan isha'i ka gani ka zo cire kayan gani to aiki ya kama ka kenan nan gaba ka dinga kula kenan ku to wannan shine hukuncin fitar da ainihin wato a maniyi amma kuma kazanta ce bai kamata mutum ya bashi a fili ba ana ana gani ba tare da ya tsarkake shi ba malam yace wa idan taqala wa lam yakhruj iktasala lahu abinda yake nufi idan mani ya fita daga mafitarsa daga sulb ɗinka ka ji alamar fitowarsa kamar yadda ne bayani amma baka ga digarsa ba to fa za ka yi wannan wanka duk da dai wasu malamai sun ce a'a ai shari'a cewa ta yi wa khurujul maniyyi khuruju to ni ban ga ya fito ba yaya za a wajabta mun wanka kuma bai fito ba a cikin muguni ibnu kudama ya yi bayani allah ya masa rahama ya ce ɗaya ne daga cikin ruwayo daga imamu ahmad allah ya masa rahama cewa ba mutum bai zai wanka ba tun da dai bai fita ba haka shekul islam ibnu taimiyya shi ma ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin al-iftiyarat al-fiqhiyya kenan zance mafi inganci in mutum ya ji motsin fitar maniyarsa amma ya duba gabansa ko wandonsa bai ga alamar fitowar shi ba to babu wanka a gare shi sai dai in ya ga ya fita intiqal min sulbihi wa ihsasihi bidhalika la yujibu alayhi al-ghusl kawai dan ya canja wuri ya koma wani wuri baya wajabta wanka malam ce fa in kharaja ba'dahu wa lam yu'idhu idan bayan kayi wanka ka gama kawai kawai ka zo masallaci sallah su bai kana jiran liman yanzu kawai sai ka ji alamar jika a gabanka ka duba ka duba sai ka tashi ka je ban ɗaki za ka yi tsarki kawai kana zuwa tsarki sai ka ga ruwan maniyi ne ba ma fitsari ba to wankanka bai karye ba wankanka yana nan ai ka riga ka sauke nauyin shari'a wannan wani makararre ne da bai gama zubowa bai saura wannan yana iya faruwa mata yana iya musu da yawa wani lokacin mace sai ta miƙe ta tsaya ma sai ta biyowa yana ta zuba to wannan a lokacin me ya waje gare ka alwala za ka sake ba wanka ba ina maimaitawa duk wanda ya riga ya wankan jaraba sai daga baya sai maniyin ya ɗigo masa bayan ya gama wanka to ba sai ya sake maimaita wanka ba kawai zai ci gaba da sake alwala ne ba a wajabta masa ya yi wanka guda biyu ba ya ce wata ribu hashafatin asliyatin fi fardin asli ɓuyan yankan gaba hashafa ta namiji wannan alama ne na wajabta wanka a alhashafatu shine ra'asu zakari inda ake kaciya yankan kaciya ke mutum asalinsa yana da loba loba ita ce fatar da take gaban kamar yaro wanda ba a yi mai kaciya ba wannan jelar-jelar fatar da take gaban sa ita ce loba na yi bayani akan muhimmancin kaciya da kuma bayanin matsayin kaciya a shari'ar musulunci to idan an yanke fata sai ta koma baya sai ainihin zakarin mutum sai ya fito to sai ya warke to wannan shine ainihin wato gaban dan adam wanda Allah ya kaddara masa ya same ya kasance tare da shi to hukuncin shari'a kansa shine lokacin da iya wannan yankan kaciyar ya buya a farji ko na dan adam ko na dabba inda ya buya ba sai gabansa ya buya gaba ɗaya ba to wanka ya waje ba a gare shi kuma ba sai ya fidda maniyi ba duk wanda ya alaka da mace ba sai ya fidda maniyi zai wanka ba in dai hashafan nan ta kuya to wanka ya waje ba a gare shi ko da ya fitar da maniyi ko bai fitar ba saboda manzo Allah ce idan taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl hadisi imam Ahmad riwayar imam na Aisha idan kaciya biyu ta hadu da kaciyar mace da kaciyar namiji to wanka ya zama wajibi dole ne a wata riwayar idan jalasa bainan shu'abi hal arba wa jahadaha ko summa jahadaha faqad wajaba al ghusl anzala aw lam yunzil idan ya zauna tsakanin gabbanta guda hudu da kafafuwanta guda biyu da hannayenta ko kafadanta a ya sadu da ita ko ya fitar da maniyi ko bai fitar da maniyi ba wanka ya wajaba a gare shi wannan kuma ko na zina ne ko kuma na halal ne yace asliya yana nufin na asali alhashafatul asliya banda wanda aka yi na ƙari don ana yi wa wasu ƙari ko a yi wa mutum aiki ko a sa masa ba shi ake nufi ba ko kuma ya zama akwai wani ciwo ko larura da wani fatar ya tsiro ba shi ba a gaban shi duk yana iya faruwa fi farjin asli shi ma ya zama farjin asli ne saboda ba wai ya zama kamar ko wataƙila fata ce ya shigar da gabansa a cikin fatar ba ko tsakanin cinyoyinta bai sadu da ita wannan baya wajabta wanka dole sai ya zama a asalin farji kubulan kana au dubran ta gaba ne ko ta baya dan duk guri ne da za a iya yin sha'awa abinda ake nufi da wani zai je sadu da wani namiji dan uwan shi kaga ai shi ma farji ne duk da ba farji ne irin na mace ba to shi ma wanka ya waje ba ko kuma shi namijin ya sadu da mace ta dubararta ta inda take bayan gida in dai wannan ashafar ta shiga to wanka ya zama wajibi a gare shi walau min bahimatin aw mayyitin ko da kuwa ta hanyar dabba Allah kiyaye je sadu da dabba akwai masu zina da dabba malam akwai wanda ake ba su tsafi akwai wanda ake ba su laƙani sai a ce ka je ka samu karya ka yi zina da ita wal iyadu billah ko ka je ka samu akuya ka je ka yi zina da ita abu mamaki da yawa akwai masu yin irin wannan har saniya wani yana yi wa saniya saniya ko mutum ya samu godiya doki wannan tamatan doki ko raƙuma kala kala dai gashi nan ne wal iyadu billah to wannan haramun ne kuma na gaya muku sunansa luwaɗi kamar yadda muka karanta cikin maganganun malamai a baya in aka kama wani yayi da dabba irin wannan hukuncin dabban kashe ta ake ba a mayanka ta duk dabbar da wani ya sadu da ita kashe ta ake ko cinta ba za a yi namanta ya haramta saboda wannan mummunan zunubi da wannan mummunan laifi ina fata ana fahimta um, Allah ya kiyaye da wani zai je ya sadu da gawa shi ma ana yi a tsafi duk in kun ga malamai sun yi irin wannan bayanin fa mutane suna yi tsafi yakan sa mutum ya je ya samu gawa ya sadu da gawa la ilaha illallah la ilaha illallah Allah kiya duka wannan haramun ne kuma laifi ne babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace wa islamu kafirin idan kafiri ya musulunta wato ya shiga da kalmar shahada kenan an ce akwai wani da ake ce da shi Qais ibn Asim ya musulunta manzon Allah ya ce to ka je kai wanka bima'in wa sidrin hadisi Imam Ahmad da ruwa da kuma magariya da Imam Abu Dawuda da Nisa'i duk da wasu sun yi magana akan wannan riwaya din Sumama ibn Usalin ya so ya musulunta sai ya tafi ya je wanka sannan sai ya dawo ya bayyana musuluncinsa a ashe wannan yana nuna muhimmancin wanka tunda wannan kaga sahabi ne zai musulunta sai da ya je watsa ruwa ya wanka sannan ya zo ya karɓi kalma to malamai suka ce wannan yana nuna mana ashe wajibi ne duk wanda zai shigo bako cikin musulunci to sai ya wanka zance na biyu suka ce ba wajibi ne kai tsaye ba ba dole dole bane ba kawai dai ana so mustahabbi ne idan wani ya musulunta fice ya wanka kamar yanzu waɗanda suke za su musulunta za a iya ce mutum bayan ka koma gida yana da yake kaɗan watsa ruwa kaɗan wanke watakila da janaba a jikinsa watakila akwai kaza watakila akwai kaza wanda ya je ya yi wanka lokacin annabi sallallahu ba umarni annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ba da haka kawai dai abu ne na kwaɗitarwa yana da kyau a yi wa mautun da mutuwa idan mutum ya mutu wannan kuma wajibin a kan ku ne ku masu saurare tunda ai mutum ba zai wanke kansa da kansa ba menene hikimar cewa mamaci wai sai ya yi wanka suka ce ta'abudi ne ibada ce kawai Allah ne ya ga dama ya ce kawai mamaci ya mutu a wanke shi don haka wajibi ne sai an wanke mamaci kuma hikimar dole sai an gano ta a'a Allahu a'lam Allah shi ya bar wa kansa ne komin imanin mutum yanzu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi mai wanka da lokacin da manzon Allah ya wafati sabani suka suka ce to yanzu za a yi mai wanka ko ba za a yi masa wanka ba to me amfanin a yi wa annabi wanka suka ce a'a ai ya sunnanta a yi wanka sai suka ce to in zo masa wankan ya za a yi za a kwabe mai kaya kamar yadda ake an jaridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar nujarridu mautana yanzu za mu kwaɓe annabi ne kamar yadda muke kwaɓe mamatanmu su fadul ɗan abba su kusan su ne suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanka suka yi ta saɓani yaya za a yi aka rasa yadda ga dai annabi a kwance eh za a yi masa wanka to da kayansa za a masa wanka ko kuma dai za a cire shi kawai sai suka jiyo wata murya kamar yadda ya zo a riwaya ba a san daga ina ba aka ce la tujarridu rasulullah kar ku yadda ku kwabe annabi kar ku kwabe shi wa siluhu bi zawbai ku wanke shi a cikin kayan shi da haka a cikin kayansa aka wanke shi alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma shi Allah ya mana afuwa آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته